بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan dare wanda mun shiga daren alhamis kenan daren biyar ga watan sha'aban shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 14 ga watan fabrairu shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab wanda aka fi sani da suna dandali da ke nan tudun wadan Zaria a Nigeria inda muke tafsirin alkur'ani mai girma za mu shiga sura sabuwa insha Allah a yau ita ce suratun nazi'at bayan da muka gama tafsirin suratun naba'i insha Allah alarma malam nura musa sahabi zai karanta mana wasu ayoyi daga cikin wannan sura mai albarka wato suratun nazi'at bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا إن يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نفرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
نعم الله يساك على الخير waɗannan wasu ayoyi ne masu albarka daga cikin wannan sura wato suratul nazi'at kamar yadda malam ya karanta su suratul nazi'at ita ce sura ta 79 a tartibin mushaf Uthman wato an ka kirgo daga can sama daga Fatiha kenan sannan a wajen sauka kuma ita ce sura ta 81 da ta sauka a cikin alkur'ani mai girma ta sauka kai tsaye bayan suratul naba'i wadda ta gabace ta sannan kuma ta sauka gabanin suratul infitar wannan sura malaman ulumul qur'an da tafsiri duka sun yi ittifaki akan cewa sura ce makkiya babu wani malami da ya saba da wannan zance adadin ayoyinta ko dai aya 46 kamar da yake a lissafin kufiyun ko kuma aya 45 a gurin sauran malamai wannan sabanin ya zo ne sakamakon faɗin Allah mata'allakum wa li'an'amikum da kuma fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya shin aya ne ko rabin aya wallahu a'lam sunanta kamar da aka ambata shine suratul naziat saboda kamar da muka ambata bayan za a yi tunawa ana ambatan surori da sunan wata kalma wadda suka kadaita da ita ko kuma da aka fara ambatanta a karo na farko a wannan sura to wannan lafazi na annaziat yazo ne kadai a nan wajen a farkon wannan sura a cikin alkur'ani mai girma babu inda aka ambace shi in ba nan baya ga wannan surar nata mafi shahara akan kuma ce mata suratul sahira saboda fa idahum bisahira da kuma ana ce mata kuma suratul tamma saboda a ƙarshen ta fa idza ja'at tammatul kubra duka wannan sunayenta ne ana faɗa mata su hakanan al-imam al-bukhari shi a cikin kitabut tafsir na sahihinsa ya kawo ta da babu suratin nazi'at alal hikaya ke ya ambace ta da hikaya wannan sura kaman mafi yawan surorin makka tana dauke ne da bayani akan tabbatar da alba'th tashin alkiyama da kuma aljaza wato sakamako da za a yi na ayyuka bayan an yi tashin alkiyama da kuma ruguza abin nan wato tunanin maguzawan makka da da ƙaryata tashin alkiyama da suke to aya tana ruguza wannan mummunan tunanin sannan kuma tana ambaton wasu fitintunu da tashe-tashen hankula waɗanda za su faru ga halittun Allah a ran tashin alkiyama bayani akan irin tsabaragen wahala da bala'in da za a fuskanta a ran tashin alkiyama da bayani akan abin da zai darkake mutane na tsoro da firgici da kuma a ainihin ruguza aƙidar kafirai ta ƙaryata tashin matattu bayan ainihin wato sun mutu da kuma ƙaryata dawo da jikukkunansu bayan sun rube wannan shine kama a ce almadul ijmali lissura wanda bai saba da mafi yawan surorin makka ba wanda dama kamar da aka ambata a baya abinda suke magana akai shine tabbatar da tauhidi tabbatar da ginshikan musulunci a jumlace da kuma kore munanan akidoji da munanan itikadai na maguzawa Allah madaukakin sarki ya fara ta da cewa wan nazi'ati gharqa Allah ya ce wan nazi'ati an nazi'at wato jam'i ne na an nazi' daga an naz'u shi kuma abin da ake nufi annaz'u shine fusga fusgan abu da ƙarfi kamar abin da yake makale da wani waje a fusge shi da ƙarfi a tumbuke shi kamar yadda za a iya tumbuke wato wani kafaffan abu ko kamar yadda suke misali irin datti da ke taruwa a jikin fatar tumaki idan mai wannan tumaki ya zo zai dinga saka wani kayan aiki wanda ya kama da kum yana tisga yana ja to wannan shine annazu to Allah madaukin sarki yace wannazi'ati ina rantsuwa da masu fusgan nan su da yawa to su wane ne masu fusga malaman tafsiri sun yi sabani me kuma abinda ake fusga to nan kuma shi ma akwai sabani da yake ba wani mai nauyi bane annazi'at a cikin malaman tafsiri wasu suka ce ana nufin wato taurari taurari ake nufi waɗanda suke tashi daga wuri su koma wuri wanda suke tanazzu'i wato tanza'u min makanin ila akhar wasu kuma suka ce a'a wato ba haka abin yake ba abu dai mafi rajihi shine cewa annazi'at shine wasu tawaga ce ta mala'iku waɗanda suke aikin fusgar ran kafiri daga jikinsa kamar yadda ake fusgan guga cikakkiya daga ƙasar rijiya za a dinga fusga ba ji ba gani ba tsayawa wannan tafsirin shi aka ruwaito daga manyan malamai cikin sahabbai Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa wannan yana cikin tafsirin Ibn Jarir Tabari haka nan daga manyan malamai cikin tabi'ai irin Mujahid ibn Jabar irin Masruq ibn al-Ajda da wasu su Allah ya gafarta musu duka wannan Ibn Jarir ya ruwaito shi da wasu malamai waɗanda ba shi ba wannan tafsiri shi ne tafsiri mafi inganci wato Allah yana rantsewa da mala'iku waɗannan bayi cikin mafiya darajar bayinsa waɗanda ba sa saɓa wa umarninsa kuma a ciki sai ya ware wani jinsi na mala'iku su ne mala'ikun da ake aiko su don ɗaukar ran kafirai waɗanda suke ɗauka cikin fushi cikin tsanani babu sassautawa Allah ya keɓance su da wannan siffa wanda aikinsu ne kuma idan muka kewaya cikin alƙur'ani za mu ga akwai ambato daban-daban da yake nuna mana wannan aiki na mala'iku a nan wajen. Kama faɗin Allah, walau tara idh ya tawaffal ladina kafarul mala'ikatu cikin amfar kenan ko? Allah ya ce, inda ma ka ga lokacin da mala'iku suke ɗaukar rayuwar kafirai, Allah ya ce, yadribu na wujuhahum wa adbarahum suna dukansu a fuska da bayansu, wa zuƙu azabal hariq kuma tun anan za a fara ɗanɗana musu azabar wuta mai ƙonawa Allah ya ce zalika bima qaddamat aydihim wannan bala'in da suke fuskanta tun daga wajen mutuwa sakamako ne na abin da hannayensu suka sararwata musu wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid da dai eh aydikum zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid na'am a wani waje kuma cikin sautu Muhammad da Allah yake cewa fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum yaya al'amarin zai kasance idan mala'iku suka zo karɓar rayukansu su kafirai suna dukan fuskokin kafiran da bayan da bayansu hakanan a wani waje Allah ya sake ambatan cewa walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wani ta cikin an'am kenan da za ka ga lokacin da azzalimai kafirai kenan da suka yi shirka suke cikin magagin mutuwa fi gamaratil mauti wal mara'ikatu ba su tso aidihim mala'iku sun shimfiɗa hannayensu suna ce musu akhriju anfusakum ku fito da rayukan da kanku al yawma a yau dinnan ranar mutuwa ku tujzauna azabal hun wallahi za a yi muku azaba ta wulakanci bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq saboda kun kasance kuna faɗan maganar da ba gaskiya ba gama game da Allah ubangiji madaukakin sarki wa kuntum an ayatihi tastakbiruna kuma kun kasance ku masu girman kai ne ba kwa gasgata ayoyin Allah waɗannan ayoyin da ire-iren su suna taimakawa junan su wajen fassara ma'anan annazi'at tawagar mala'iku masu ainihin fusgar ran kafiri fusga ta cizgan shi da ƙarfi wasu malamai suna ganin annazi'at anan da aka zo da shi da jam'i an zo da shi ne lil mubalaga amma rantsuwar da shi mala'ikan mutuwan ne kawai don mala'ikan mutuwan kwaya ɗaya ne kule tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un kace musu mala'ikan mutuwan da aka wakilta muku shike karban ranku to amma mala'ikan kuma yana da rundunar sa waɗanda suke rako shi su ne a nan da aka ambata irin da aka ce wal mala'ikatu ba su tu kaga mala'iku da yawa aka ce ba su tu a idihim akhruju anfusakum to kaga akwai tawagan mala'ikun ko ya zama dai ana rantsuwa ne da shi mala'ikan shi kadai amma aka kawo da sigar jami'i kaman fadin Allah game da cewa wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi ta gasgata kalmomin Allah wa kutubi maimakon wa kitabi lil mubalaga ne shi ma to yana iya daukan wannan fasara yana iya daukan kuma fasaran da shi mala'ika malakul maut din da sauran tawagar shi duka sai ya zama sune annazi'at masu ran kafiri Allah ya ce gharakan wato da tsanani ai iba'adan fin nazi za su kai matuƙa wajen fusga da iya ƙarfinsu da iya azabar da Allah ya huwace musu wala haula wala quwwata illa billah haka suke karɓar ran ran kafiri to na ɗaya da Allah ya rantse da su Allah ya rantse nau'in mala'iku kala biyar anan ya sake cewa wanna shifati nashta Allah ya sake cewa kuma ina rantsuwa da mala'iku annashitat ko kuma da taurari din kamar da wasu suke cewa amma dai anan din ma wato fasarar mala'iku shine fasara mafi shara al-imamu wato ibnu qayyim al-jawziya a cikin tafin at-tibyan fi aqsamil qur'an ya tattauna akan wannan mas'ala da kokarin a tantance shin wannan wasfin na annazi'at da annashitat shin wasu tawagan mala'iku ne waɗannan na azaba ne kawai in an zo cirarren kafiri suke zuwa da azaba su su yi sai za a zo karɓar ran mumini ba ruwansu ko ko dai su ɗin ne amma lokacin za su karɓar ran mumini sai su zo da wacin da siffan nashi'at nashi'at sai da kuma su zo karɓar ran kafiri su da siffan nazi'at Allah ya sa mun gane a wajihin magana ma'ana kamar sojoji ne wata rana su zo yaƙi su ɗin ne dai sojojin ne kuma da san battalion za su iya ba kuma suna celebrating ran da wannan su yake biki kaga ranar kuma kawai rawan soja suke ranar kuma babu yaki kaga dai su din ne dai wannan battalion din to shin bataliya ce guda ta annazi'at daban wata bataliya ta annashitat daban ko ko bataliya ce guda amma suke zuwa da aiki daban-daban kai dai musulmi fatan ka kawai kada Allah ya saka ga nazi'at din nan kawai ya fiye maka wannan kwakwalwa kwakwalwa na malamai yawa ne da shi in aka biya musu wannan ayar sai ai sati uku ana magana akan ta za ka sai dai a da tattaba kawai a tsallaka Allah ya sa mu cika da imani to wannan shi ma mashahurin a wajihi shi ne waɗannan mala'iku mala'iku ne a masu karɓar ran mumini wanda suke cirar ran mumini cikin natsuwa cikin sauƙi cikin tausasawa a za su karɓi ran nan kamar yadda ibn kathir yake cewa kama tunshatu al'iƙalu min yadil ba'ir kamar da ake cire da baibayi daga ƙafafun gaba na rakumi kawai ko ɗan yaro zai iya sa hannu kawai ya ɓanta rawa ko kuma kama tusallu sha'aratu min al'ajin kamar da ake zare silin gashi daga damamman ƙullu na ƙosai ko na kunu ko na waina ko na masa bayan an gama abin nan ɗinsa an gama abin nan mix ɗinsa ko kwaɓa shi sai kawai idan mai aikin ta ga wani zullun gashi za ta hannu kawai ta zare shi ba tare da kowa ya san mai aiki ba kullum ba zai ji wahala ba gashi ma ba zai ji wahala ba kaga da bambanci da wancan da muka ji kwatance kamar yadda ake fusgo guga ko ake fusgan gashin da ya datti ya dunkule daga jikin rago a waɗannan rayuka na biyu su ne rayukan muminai wanda suke cikin nishaɗi a gurin mutuwa kuma suna ta fatan gamuwa da ubangijinsu ‘yan uwa nan suna cikin damuwa da jimami wane ya kawo gargara shi kuma ya ƙosa ma a cire ran ya koma ga Allah aman a habba liƙa Allah habba Allah liƙa Allah ka samu cikinsu to su ne suke cikin wannan nishaɗin aka kira mala'ikun da ke cire rayukansu da annashitat wato mala'iku masu cire rai cikin nishaɗi ba tare da damuwa ba su ne da Allah yake faɗa za mu zo mu ji a sautul fajiri ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allah ya ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya kai wannan natsatsar rai irji'i ila rabbiki fito daga wannan jiki ki koma wajen ubangijinki radiyatan kina me kana me yarda da abin da Allah zai baka na ni'ima da falala mardiya kuma a wurin Allah ke ma yardajiya ce Allah ya ce fadkhuli fi ibadi shiga cikin tawagar bayi irinki ko kuma shiga cikin tawagar bayi mala'iku ko shiga cikin tawagar bayi tsuntsaye waɗanda za a sanya ruhin a cikinsu fadukuli fi ibadi wadukuli jannati wannan tsuntsaye su kuma su ci gaba da yawo a cikin aljanna har ranar tashin alkiyama a daidai nan wajen yan uwa masu albarka kafin mu je gaba ina so na karanta mana wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke fassara nan wajen kamar yadda malamai suka ruwaito shi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito wannan hadisi da wasunsa amma zan karanta mana shine daga cikin littafin Ahkamul Janaiz wallafar babban malami Ash-Sheikh Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta mishi saboda shi Ash-Sheikh Al-Albani kamar da aka sani yakan kawo hadisi ya kawo fuskokin shi daban-daban sai ya hada shi ya dunkula shi wuri guda gashi daga shafi na a 198 na bugun wato wannan littafi wanda yake shine mu'tamadi a gaba ta 105 a shekul albani yake cewa waya judul julusu inda indahu athna ad-dafni bi qasd tadhkir al-hadirina bil maut wa ma ba'dahu ya halasta mutane su tsuguna ko su nemi wuri su zauna a wajen kabari a lokacin da ake aikin wato rufe mamaci a don a samu damar tuna mutuwa ɗin da kyau ko kuma a yi wani wa'azi na musamman da a tuna mutuwa ya ce hadisul bara ibn azib saboda wannan hadisi na bara'u ɗan azib mashahurin hadisi ne wanda bara'u yake cewa kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi janazati rajulin min al-ansar wata rana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu sahabbai inji barau dan abid mun fita dan yin jana'izar wani mutumi cikin mutanen Madina fantahaina ila alqabri walamma yulhad to sai muka isa makabartan ba a riga an gama tona kabarin ba fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mustaqbil alqiblati annabi alaihi salatu wassalam sai ne muri sai ya zauna sai ya fuskanci alqibla wajalasna haulahu kuma sahabbai duk sai muka samu wuri muka zazzauna wa ka'anna ala ru'usina tayr muka zauna muka natsu muka shiru kamar an sanya mana tsuntsaye akan kanmu muna tsoron mu motsa su tashi dama haka sahabbai suke zama gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin natsuwa to yanzu kuma akwai ƙarin wani sababi shine yanayin mutuwa kamar yadda muka sani yanayi ne da yake girgiza zakata inda ba mutum ya kai matuƙa wajen samun busasshiyar dutse zuciya irin dutse ba ko bai kal hijara au ashaddi kaswa zai wuya kaga an yi mutuwa da girgiza ba amma za ga mutane irin nan yanzu ba ruwansu wani ma yana ta selfie din shi a makabarta ko yana buga wayarsa ko yana ta tattauna kasuwancinsa ko yana ta chatin ɗinsa yana shiga yana fita Allah ya kyauta wasu sabai sai suka samu ri sai suka zazzauna suka yi shiru bara'u ya ce wa fiye da ya'udun yau kutu fil art nabi sallallahu alaihi wasallam ya rike da wani wata yar sanda yana dan caka ta a ƙasa haka kamar yana dan wasa da ƙasa faja'ala yanzuru ila sama sai yana kallon sama wa yanzuru ila al-ard ya kuma kalli ƙasa waja'ala yarfa'u basarahu wa yukhfiduhu yana daga ganin sa yana ƙasa da shi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ista'idu billahi min azabil qabr ya jama'a ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar kabari marrataini aw thalathan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma su biyu ko su uku kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam kullun a sallar shi baya fasa neman tsarin Allah daga azabar kabari Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi fitnatil mahya wal mat wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal wa a'udhu bika min azabil kabari wadannan addu'o'i annabi baya baya fasa maimaita su ko wasu lafuzza makamantansu kullun a cikin tahiyarsa ta ƙarshe wannan shi yana koya mana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi kam Allah ya tsare shi daga duk wannan bala'i amma mu sauran musulmi to muna iya fuskantar jarabawa akwai jarabawa da kuma kowa ma sai ya fuskance ta ba wanda zai tsallake ta sannan sai annabi ya ce sun makala inji bara'u kenan Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri thalatha nan take shi ma sai addu'a har kafa uku yana neman tsarin Allah daga azabar kabari thumma qala sannan sai ce innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhir lalle shi bawa mu'mini a daidai lokacin da ya zama rayuwar shi ta duniya ta kawo ƙarshe ya fuskanci al'amarin rayuwar lahira yace nazala ilaihi mala'ikatu min as-sama to sai mala'iku sako daga sama sune annashatun bidul wujuhi masu fararen fuskoki ka anna wujuhahum shamsu fuskokinsu farare kar kaman hasken rana ma'ahum kafanun min akfanil janna za su zo da wani likafani na musamman daga aljanna suke dauko shi sauri shi wa hanutun min hanutil janna da turaren almuski wanda aljanna aka yi aikin hada shi hatta yajlisu minhu maddal basari za su zo taron mala'iku ne runduna guda za su zauna yana kallon su iya idan shi bai kallon ƙarshen su fun mai ji umalakul mauti alaihissalam sai kuma ga ogansu shugaban wannan runduna kwamandan wannan runduna da ake cewa malakul mauti wannan shine sunan shi daga alkur'ani da hadisi ingantacce a zara'ilu wannan ba a san asalin shi ba ana tunanin kamar kalmar bible ce ba hatta ya jilisa inda rasi sai mala'ikan sai ya zo shi shugabansu malakul mauti sai zo sai ya tsuguna a daidai kan wannan mamaci ko mara lafiya ko wanda ke gargaran mutuwa mumini fa ya ƙulu sai ya ce da shi ayyatuhan nafsu tayyiba wa fi riwayatin almutma'inna kamar da Qur'ani ya kawo ya kai wannan rai na tsatse ko wannan rai mai daɗin sha'ani ukhruji ila magfiratin min Allah wa ridwan fito daga wannan jikin ka tafi zuwa ga gafara Allah da yardarsa shine radiyatan mardiya din ko qala annabi yace fatakhruju sai wannan rai ya fito daga jikin mutumin da zai mutu din tasilu kama tasilul qatara fitowarsa zai fito ne yana diga kamar yadda ruwa yake diga daga fashashshiyar leda ko fashashshiyar jarka misali aka ga diga ne wanda yake cikin sauki cikin natsuwa babu ƙara babu hayaniya babu wata abin nan kama tasilul qataratu min as-siqa kamar idan wato salka abin aje ruwa irin nada ko wani tulu ko wani goran ruwa ya dan fashe ruwa na diga daga jikin shi tsar tsar tsar tsar haka fai akudaha fai akudaha sai wannan mala'ika sai ya sa hannu sai ya dauki wannan ran wa fi riwayatin hatta idza kharajat ruhuhu salla alaihi kullu malakin baina samai wal ard wasu ma suka ce idan ainihin wato a ran ya fito sai a dukkanin mala'ikun da ke sammai da ƙasa sai su fara mai addu'a suna roƙa mushi gafara wajen Allah cewa ya Allah ka ji kan wannan rai na wannan mumini Allah ka karɓi bakoncinsa kaza kaza kaza yace wa kullu malakin fis sama dukkanin mala'ikun da ke cikin sammai da ƙasa wa futihat lahu abwabus sama nan da nan kuma sai a bude masa kofofin sammai laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an yu'raja bi ruhihi min qibali dukkanin mala'iku sai su dinga roƙon Allah suna jiyo ƙanshin ran suna cewa ina ma da Allah ya kaddara a wuce da wannan ran ta inda muke fa idza akhadha idan mala'ikan shi malakul maut ya dauka lam yad'uha fi yadihi sauran mala'ikun sai su rige-rige su karbe daga hannunsa su sauran tawagarsa dama su suke rike da wannan likafani na aljanna sai su karbe daga hannun ogansu a fi yadihi tarafata aini ba za su ban mishi gwargwadon kibtawa ido ba hatta ya akuduha sai su karbe ran fa yaj'aluha fi zalikal kafani sai su lullube shi a cikin wannan likafani wa fi zalikal hanuti su ainihin wato a shafe shi da wannan turare na aljanna fadhalika qauluhu ta'ala wannan shine fadin ma'anar fadin Allah tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun da Allah ya fada to shine ma'anar shi wato fa idza jaa ahadakumul maut ahaduhumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun idan mutuwa ta zo ga ɗayansu sai mala'ikunmu su anshi ransa wa hum layu farrituna ba sa ainihin wuce abin da aka ce su yadda aka ce su ya gaba su ba sa zaƙewa ba sa ifirati ba sa tafriti ba sa gazawa daga aikinsu ko silatti ko kuma su ƙara mai lokaci ko su rage mai lokaci ba za su yi sannan ko ba su canza mushi idan mumini ne za su yi mushi karɓar rai irin na mumini ɗin nan ba za su gaza daga haka ba idan kafiri ne za su yi masa karɓar rai irin na kafiri da za mu zo mu ji a gaba ba za su gaza daga haka ba wa ya khuruju minha ka afyabi nafahati miskin wujidat ala wajhil ard da aka sai ran ya fito daga jikin mamacin da wani ƙanshi wanda shine ƙanshi mafi daɗi da za a iya ji a bayan ƙasa din qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace fayas'aduna biha daga nan kuma sai mala'ikun su hauhawa su kama hanyar komawa sama da wannan rai fala yamuruna ya'ni biha ala mala'in minal mala'ikati illa qalu duk sanda suka wuce wani taron mala'iku sai mala'ikun su tambaye su ce ma hadhar ruhu tayyib wannan wani irin abu ne wani irin ruhi ne wannan mai kanshi fayaquluna sai wanda suka taho da ransu annashata su ce musu fulan ibn fulan wannan ai ran wani dan wani ne bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya sai su ambaci suna mafi dadi da aka sanka suna mafi albarka da aka sanka sai ce wato ai alaran mawa ne ko alhaji wane kenan dan gidan wane mutumin kirkin nan ne kaza da kaza ko wannan shek wane ne ko wannan muminin nan ne wane mai biyayya ga iyayensa mai sallar dare din nan za su ambaci siffofinsa mafi alkhairi da aka sani a duniya ya ci gaba da cewa hatta yantahu biha ila sama'id dunya har su zo da shi wato zuwa sama ta nan kusa fa yastaftihuna lahu sai su nemi a bude fa yuftahu lahum sai a bude musu kofar sama fa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha duk samar da aka bude masa mala'iku mafiya daraja a wannan sama wanda suke cikin wannan sama sai su ci gaba da taya sauran raka wannan rai zuwa inda za a kai shi ila sama'il lati taliha za su raka shi har sama ta gaba ko waɗanne mala'iku tunda ba ba su dama fita daga saman da aka aje su ba za su raka shi daga inda suka ga an taho da shi har zuwa sama ta gaba da su hatta yantahi ila sama'is sabi'a haka mala'iku za su ta raka shi rakiyar rakiya har zuwa sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jal sai Allah ya ce da su uktubu kitaba abdi fi illiyyi ku rubuta littafin wannan bawa nawa a cikin illiyun wato wannan kitabun marqum din wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu almuqarrab wani littafi na musamman wanda ake rubuta sunayen mutanen kirki a ciki bayan an ɗauko rayukansu sai Allah ya ce a je a rubuta rahoton ɗaukar ran shi a wannan littafin fa yuktabu kitabuhu fi illiyin sai a je a rubuta anan thumma yuqalu sannan sai Allah ya bada umarni cewa aiduhu ila al-ard to yanzu an zo nan an gabatar da ran kun gama aikin da aka saku kuma yi da ran can ƙasa jikin jikinsa kuma yi da shi ana can ana jana'iza wataƙila dai lokacin an gama za a dawo mai da ran sha zuwa mai tambayoyi nan da nan annabi ya ce fa inni wa'attuhum anni minha khalaqtuhum yace Allah sai ya ce nayi ma bayina alƙawari cewa daga ƙasa na halicce su wa fiha u'iduhum kuma cikin ƙasa zan mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر sauraka sai a dawo da shi Allah ya ce musu mai da shi ƙasa qala fayuraddu ila al-ard nan da nan sai a dawo da shi ƙasa wa tu'adu ruhuhu fi jasadi wannan ruhi sai a zo a maishe shi jikin jikin qala annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama فإنه يسمع خفق نعال أصحابه daidai lokacin ne an gama jana'iza mu kuma a nan duniya an ɗauki gawa babu rai a jiki an kai an rufe an yi addu'a ana ƙoƙarin fitowa daga magabarta a daidai lokacin su koma laikun sun dawo da ran shi za na yake cewa mutumin ma zai dinga jin sawun takalmin mutanen wato ba su yi nisa ba makin idza wallau an mudbiri id wallau ko idza wallau an mudbiri lokacin kowa ya juya baya fayatihi malakani shadidal intihar sai kuma wasu mala'iku su zo masu tsananin gobza fayantahirani sai su zo su gobje shi wato su daki jikin shi haka su motsa shi wa yujlisanihi sai su tada shi kuma zaune ba ruwanka da wai cewa kabari a matsayi ke aka yi zauna kai dai mumini ne ko to kai imani kawai yawa shine zaman lafiyanka wai fa yaqulu da lahu sai su ce masa man rabbuka waye ubangijinka fa yaqulu rabbi Allah wannan sune munkarun da nakir kenan ko sai ya ce rabbi Allah dama mu'mini sai ya ce Allah shine ubangijina fa yaqulu lahu wa ma dinuka to me kuma addininka ba wai kai iman da Allah rububiyya ba fa yaqulu yace dinil islam ce addinin na musulunci kenan fa yaqulani lahu sai su sake ce masa ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum to me zaka ce game da mutumin nan da aka aiko muku ba za su faɗi masu nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan kansu bashi sata ansa kenan ko fa yaqulu sai ya ce huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ai manzo ne na Allah fa yaqulani lahum sai su ce masa wa ma amaluk yanda ya tabbatar da ya faɗi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ko me yayi aikin sa nan lazina amanu wa amilus salihat me yayi aikin ka fa yaqulu sai ya ce qara'atu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu ai na karanta alqur'ani nayi imani da abinda Allah ya faɗa cikin alqur'ani kuma na gasgata fayantahizuhu sai da aka su ƙara zungure shi fa yaqulu yace man rabbuk saki mai mai tambaya waye ubangijinka wa ma dinuk wa ma nabiyuk wa man nabiyuk sai mai tambayoyi haka wato jerin gwanan tambayoyi wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'ala al-mu'min idan mu'mini ne to shikenan wannan shine iyakar fitinarsa iyakar jarabba wadda zai fuskanta a kabari kenan bayan magagin mutuwa da kuma magagin matsin kabari da annabi yake cewa da wani zai tsira daga matsar kabari da sabi dan mu'azu ya tsira to daga wannan matsar sai kuma wannan gamuwa da zai da mala'iku masu wannan tambayar idan Allah ya taimaki bawa ya ba da amsa waɗannan tambayoyi kamar da ake bukata Nabi sallallahu alaihi wasallam yace shikenan jarabawa shi ta kare a kabari Allah ka sa mu ci wannan jarabawa fadhalika hina yaqulu Allah azza wa jal yace wannan shine abinda Allah yake nufi da fadin sa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya kullu rashi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisin yana faɗa abinda Allah ya faɗa ne ya tabbatar da magana saboda gaibiya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi bayanin amma duk da haka sai yana ta sirka zancen da ayoyi don ya ƙare ɗaure magana don abin da ake nema abin ka mumini kawai shine imani ba a buƙatar sai kayi wani neman dogon sharhi ko wani challenging naka za ka iya samun matsala in ka ce za ka yi haka imanin ka shine kawai kwace ka ka yadda Allah ne ya yi kuma Allah sallallahu alaihi wasallama ka yadda kuma shi ya faɗi wannan to kai imani فيقول ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم in suka ƙara mishi wannan tambayoyi a dunkule sai ya ƙara faɗa musu fayunadi munadin fis samai sai wani mai shela yayi shela cewa an sadaka abdi wato ana bayyana sakamakon jarabawar da aka mishi kenan cewa to bawa na inji Allah yayi gaskiya fa afrishuhu min aljannati ku shimfida mishi shimfidin aljanna wa albisuhu min aljannati ku bashi sutura aljanna ya saka to da sai su ji su dauko wasu shimfudu na musamman a buɗe da mai kabarin kamar girman ɗakin da yake bukata a shimfiɗa mishi shimfudu a jona mishi network na connectivity na aljanna sannan kuma a bashi sutura ta aljanna ya saka Allah ya ce waftahu lahu baban min aljanna ku buɗe mishi kofa zuwa aljanna ya ga abin take ciki kala nabi ya ce faya atihi min ruhiha wa tsibiha idan suka jona mai connection zuwa aljanna sai ya ji daɗinta da ƙanshinta yana shigowa kabarin wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basri sannan a fada mai kabarin iya ganin idansa kala nabi ya ce sallallahu alaihi wasallama wa yatihi wa fi riwayatin yumathalu lahu rajulun hasanul wajhi sai kuma yayi wani bako kyakkyawan mutum mai kyakkyawar fuska hasanat thiyabi wanda ya sanya tufafi mai kyau tsayyibin rihi mai ƙanshin turare mai daɗi faya ƙulu abshir billazi ya surruka da ya zo sai ce masa ina maka albishir da wani abu mai daɗi da wata magana mai daɗi abshir biridwanin minallahi ina maka albishir cewa Allah ya yarda da kai wa jannatin fiha na'imun muqim kuma Allah ya baka aljanna mai ni'ima madawwamiya hadha yawmuka allazi kunta tu'adu wannan ita ce ranar da ake maka alƙawari cewa za ka gamu da Allah ka samu rahama idan ka mutu da imani fa ya kulu sai ya ce wa man ku ya ce wannan mutumin wa anta fabbasharaka Allahu bi khairin man anta ce to kai ma ina maka adda Allah ya saka samu alherin da na samu amma wane ne kai ban san ka ba fa wajhuka alwajhu alladhi ladhi yaji'u bil khair gashi fuskar ka dai fuskar mutum ne da yake kawo labari mai dadi fa yaqulu sai shi wannan kikkiawa mutum ya ce ana amaluka salih ni da ka ganni ni ne ayyukanka na gari tauhidinka da sallarka da azuminka da tilawarka da biyayyar iyaye da kyakkyawan ainihin kudurinka da taimakon talakawan da kai da aikin alkhairin da kai da faɗan gaskiyarka da biyayya ga dokokin Allah da kai da gujewa barna da kai da istighfarinka duka ni ne aka cura gaba ɗaya aka yi mutum da kake gani wannan kyakkyawa sai ce mushi fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi da'atin lahi inji aikin yace kuma nayi ba da shaida akan cewa iya zamana da kai ban san ka ba face mutum mai gaggawan aikata alkhairi bati'an fi ma'asiyatin lahi kuma face mutum mai mai rau mai nauyin jiki wajen sabo ba wai baka yin sabo ba matsayin ka na mumini amma dai kana da nauyin jiki ka ja kafa za ka yi ba za ka yi ba wani lokaci ka tsira wani lokaci shaɗan ya rinjaye ka wani lokaci san zuciya ya rinjaye ka sannan kuma innal ladina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun nan da nan kuma sai ka dawo cikin hayyacin ka fa yuqalu yace annabi yace thumma yuftahu lahu babun min al-jannati wa babun min an-nari sai kuma a sake bude mishi wata kofa ta aljanna ya leka sake bude mai kofa wuta ya leka fayuƙalu sai a ce masa haza manziluka kaga wannan wutar ita ce masaukinka lau asaita Allah da ka kuru ka saba wa Allah abdalaka Allah bihi haza amma yanzu Allah ya canza maka masauki zuwa wannan sai a gwada mashi na aljanna fa idza ra'a ma fil jannati qala rabb ajil qiyamas sa'a idan ya ga wannan lagwada sai ce ya Allah ina roko a gaggauta kiyama ayi ta kawai gobe kowa kowa ya huta kai ma arju'u ila ahli wa mali yace ina so in koma cikin iyalaina da dukiyata fa yuqalu lahu uskun sai a ce a a dan kwanta ka natsu tukunna a wata riwaya aka ce zai nema cewa a bashi ya dawo duniya yazo ya gaya ma ƴan uwan shi cewa shi ya tsira sai a ce mishi a an yi alƙawarin babu dawowa to a tada kiyama sai a ce a dan kwanta kawai annabi yace sai ya ga baccin da yayi daga sanda ya rasu zuwa sanda zai ji an busa ƙaho kamar baccin da ango yake yi da safe minti nawa ne ko awa nawa ne kafin ai breakfast ne kawai ko daga sallah asubahi wataƙila zuwa takwas na safe kafin amarya ta gama shira mai breakfast kuma kaga cikin nishaɗi ne da natsuwa a sabon gado mai ƙanshi kana jiyo murya amarya tana tawaƙa wataƙila kaga baccin da babu nauyi ko to kamar haka zai ga ya farka Allah ka sa muna cikin wannan ni'ima to wannan shine bayanin annashiqat shine falle na farko na na hadisin kaga shi kuma an fara da bayanin ayat ta biyu wan nashiqati nashta sai annabi ya ce wa innal abdal kafira wa fi riwayatin al fajira shi ko kafiri ko kuma fajiri Allah ka tsare mu idza kana tinqita'in min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah a daidai wannan lokacin da yazo mutuwa nazala ilaihi min as-sama'i mala'ikatu sai annazi'atu su sauko ghilarun masu ɗacin hali shidadun masu tsanani sudul wujuhi masu baƙaƙen fuskoki ma'ahumus sumuhu minan nari suna riƙe da wani tufafi wanda aka saƙa na wuta asalin as-sumuh ita ce riga da sojoji irin na da suke yi irin na zamanin da can suna yin riga da ƙaranga ne ko da ƙirgi ko da fatar damusa busasshiya wadda za ta dinga jikin mutum yana kamai-kamai haka don ya zama koyaushe cikin alat ɗin shi a hanyar sojoji suna yi ma rigunan su staci wanda baya barin su ji laushi a jikinsu saboda yana ƙara musu faɗakuwa to irin wannan amma na wuta fa ya jiri suna inda minhu madal basari su zauna a kusa da shi iya ganin idansa sun mai ji umalakul mauti hatta ya jirisa inda rasi malaika ya zo zauna kusa da kanshi fa ya kulu ayyatuhan nafsul khabitha yake wannan mummunan rai ukhruji ila saqatin min Allah wa ghadab fito zuwa ga fushi da ainihin wato tabewa a wajen Allah qala annabi yace fatafarraqu fi jasadi sai ran ya tarwatse a jikin jikinsa ya yi metaphamasi kenan ya kama ko'ina a jikin sai ce fayyanta zi'uha kama yunta za'us sufut to da haka sai su matse shi su danne shi su kama fusgan sassan ran ran ya watse a jikin jikin shafi su dinga fuskan suna fusgo kowane gaba ko kowane sel na ran suna fusgo shi kamar yadda ake fusgo as-sufudul kathiru shu'ab min as-sufi al-mablul kamar yadda ake fusgo curarren gashi daga jikin fatar rago wanda ake mishi wanka inda ake wa ragon sallah wanka idan an wanke shi akwai wani abu mai kaya-kaya haka kamar manjagara wanda masu wanki suke sawa suna sharce gashin suna cire wannan dunkulallen dunkulallen dattin da ya makale a jikin gashinsa to haka za su dinga sa wannan mashecin suna fuska suna fuska suna cewa ya ayyatuhan nafsul khabisa ukhruji ila ghadabin minallahi wa sakhatin minallah la hawla wala quwwata illa billah yace fatataqatta'u ma'aha al-uruq wal asab ana fusga jijiyoyinsa ƙananan su da manya suna tsitsinkewa tare da fitar ran fayal'anuhu kullu malakin bayna samai wal ard malaiku kuma suna ta tsine mishi albarka kullu malakin fi sama wa tughlaqu abwabu samai laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah alla tu'raja ruhuhu min qiblihi sai a rufe kofin sama gaba daya ko waɗanna malaiku kuma suna roƙon Allah kada Allah ya sa a biyo da wannan mummunan ranta wajen su fa ya akhudha sai mala'ikan ya karba fa idza akhadha idan ya karba lam yad'uha fi yadihi tarfata ayn nan da nan sai sauran mala'ikun su karba su annazi'una da hatta yaj'aluha fi tilka sumuhi sakata a cikin wannan riga ta karanga ta wuta wa yakhruju minha sai su fito da ita ka atnani rihin rihi jifatin wujidat alwajil ardi tana warin mafi munin gawa ko mafi munin wato mushe da za ka iya ji a nan duniya fa yas'aluna biha sai su fara hawa sama da ita fala yamurruna biha ala mala'in min almala'ikati illa qalu inda suka wuce mala'iku suna cewa ma hadha ruhul khabith wani irin ruhi ne wannan mai wari fa yaquluna sai su ce fulan ibn fulan bi aqbahi asma'i allati kana yusamma biha fi dunya ce wane ne matsiyacin nan dan wane matsiyacin da mugayen sunayen shi sunayen ƙarya sunayen iskanci sunayen barna sunayen rashin mutunci da yake amfani da su a duniya su za a ambata a wajen sabanin wancan da aka hatta yantahi bihi ila sama'i duniya har aje sama ta daya fa yustaftahu lahu fala yuftahu su ce a bude su ce ba za a bude ba thumma qara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sana annabi ya karanta la tufattahu lahum abwabus sama'i wala yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamalu min sammi alkhiyat Allah ya ce ba za a buɗe musu ƙofin sama ba kuma ba su taɓa shiga aljanna ba har sai babban aljamal a nan ma'anarsa shi ne igiya murtikakkiya wacce ake ɗaura raƙumi ita ake ce mata aljamal sai in za ta iya shiga ta cikin ramin wato allura ba wai shi raƙumin ba fa ya Allahu azza wa jalla sai Allah ya ce uktubu kitabahu fi sijjin ku rubuta mai rahotonsa a sijjinu wani gidan yari da ake aje bayanai na kafirai fil ardi sufula yana can karkashin kasa thumma yuqalu sannan Allah ya ce aidu abdi ila al ard ba maganar shi a wurin shi sama daga nan za a ce a dawo da ita kasa daga nan fa inni wa'atuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra annabi ya ce fa yutrahu ruhuhu min as-sama tarhan daga can za su wurgo ran burgo shi kawai za su hatta ya ka'a fi jasadi har yazo ya fada akan jikin gangar jikin sun makara'a sannan na ya karanta wa min shirk billahi faka annama kharra minas sama'i fataqafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq fatu'adruhu fi jasadi sai a dawo mai da ransa qala annabi yace fa innahu la yasma'u khaf'a khafqa niqali ni'ali ashabihi idha wallaw an shi ma yana jin karanta kalmar ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاهن هاهن لا أدري idan malaikun suka zo suka fara hantararsa suka ce waye ubangijinka sai ya kwarma ihu ya ce wayyo ya shiga uku ya lalace wayyo shi yasu ya ce wallahi bai sani ba fa ya kula ne lahu su sake ce mishi ma dinuka me addininka fa ya kulu hahin hahin la adri ya ce wallahi bai sani ba yana ihu yana yana yana ainihin kwanza gwarma ihu fa ya kula ne lahu fa ma taqulu fi hadha rajul ladhi bu'itha fikum to me zaka ce game da wannan mutumin fala ya hata dai lismihi ba zai iya tuna sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yuqalu sai su ce mishi muhammadun muna nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa yaqulu hahin hahin la adri yace ya shiga uku ya lalace bai sani ba sanitun nasa yaquluna zaka naji dai mutane suna fada qala fa yuqalu la daraita wala talauta baka sani ba ko baka je ka koya ba fa yunadi munadin minas sama'i an kadhaba sai a bada sakamakon jarabawa a ce ya faɗi jarabawa bai ci ba fa afrishu lahu minan nari ku shimfida mai wuta a cikin kabarin nan waftahu lahu baban ila ila nari ku hada mishi network zuwa wuta fa yatihi min harriha wa sumumiha sai ya fara jin zafi da karsashinta da warinta wa yudayyaqu alaihi qabru sannan a matsaye mai kabarinsa hatta takhtalifa fihi adla'uhu har haƙarƙarinsa su shige su matse da juna waya atihi wa fi riwayatin wa yumathalu lahu rajulun qabihul wajhi sai a gwada mashi wani mutum mai mummunan fuska qabihul thiyabi mai mummunan tufa mutninur rihi mai warin mushe fa yaqulu yace mishi abshir bil ladhi yasuka ina maka bishara da bakin ciki hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu wannan ita ce ran da aka maka alƙawari fa yaqulu wa anta fabasharaka Allah bi sharri yace kai ma Allah hada ka da sharri man anta kai ko waye kai fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bi sharri kai dai mutun ne mai kawo bala'i fa yaqulu ana amaluka alkhabith yace mishi ni ne danyen aikin ka ni ne kafircin ka da munafircin ka da barnakka da ƙaryarka da satakka da zinakka da luwadin ka ni ne wasan ka da sallah ni ne saba wa iyayen ni ne rowarka duk abin da kake na banza da safa maka fawallahi ma alimtu ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillahi ai da ban san ka mutun ne mai rauni eh wadanda wa idza zawu da salati ramu da salati kamu kusala yura'una nasu da kaza la illa qalila wal mutaffifin sune kaza kaza sune wadanda wal musallin alladina asalati musahul yace na san ka mai rauni ne mai jan kafa ne a wajen da'a sari'an ila ma'asiyatillahi amma mai sauri mai gaggawa kana da gaggawar saban Allah fajazakallahu sharran ina maka adda ubangiji Allah ya saka maka da bala'i thumma yuqayyadu lahu a'ma asammu abkam sannan sai a wakilta wani mala'ika kurma makahu beji be gani fi yadihi mirzabba da katuwar guduma lau dirba biha jabalun kana turaba inda za a buga wa dutse sai ya narke gaba da ya zama ƙasa fa yadribuhu darbatan wannan mala'ika zai dinga dukan shi bai jin shi bai ganin sa hatta tasira bihi biha turaba har sai ita wannan wannan abin nan din gudumar ta narke ta zama ƙasa thumma yu'iduhu shi ma ya narke yudu lahu kama kana sannan a mai da shi yadda yake fayadribuhu darbatan ukhra ya ƙara dukansa fayasihu sayhatan zai kwarma ihu yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalaini kowa a cikin halittun Allah yana jin wannan ƙaran da yake in banda mutun da aljan thumma yuftahu lahu babun minan nari wa yumahhadu min furushin nari sai a bude mishi wuta a same shi fadar gidan wuta fa yaqulu rabbi la tuqmis sa'a ya Allah na roƙe ka kar a tashi kiyama a bar shi iya wannan azaba mata ishe shi wannan shine karshen hadisin da ba wannan hadisi yana fassara mana waɗannan ayoyin guda biyu wan nazi'ati garqa wan nashidati nashida aji bayanin dalla dalla daga bakin wanda Allah ya koda alqur'ani kaga wannan bai bukata wani shari'a kawai kowa ya tanaji imanin shi da aikin shi nagari dan ya tsira wannan hadisi game da muka ambata Imam Abu Dawud ya rawaito shi da Hakim da limamu tsayalisi a cikin musnadinsa da limamu ahmad ibn hanbal da al'ajuri a cikin ash-shari'a wannan siyakin da aka karanta na ajuri din ne haka nan nasa'i da ibn majah sarwaito wani bangare daga cikin sa hakanan hakim a ya ruwaito shi kuma ya inganta shi haka ibn qayyim ya inganta shi a cikin alamul muqina rabbil alamin da littafin tahdhibus sunan da wasu wurare waɗanda ba wannan ba zama kun ji fasar waɗannan ayoyi guda biyu gashi kuma lokaci ya gure Allah ya sa mana albarka cikin abin da muka faɗa abin da yake daidai Allah ya ba mu ladan shi abin da yake kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi